إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurinmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke gulkar kada birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 28 ga wata na rajar hijira shekara 445 wanda ya dace da tara ga watan 2024 allah mu mafa darasi da ya gabata muna cikin zotu safat mun tsaya na ga aya ta 136 ne ko 136 kayan alarama zuwa akwai 'yan tambayoyi ta farko yana cewa mai hukuncin shahar alkur'ani ga mai haida yanwa abinda yake da matsala ta shahawar alkur'ani ga mai haila ko janaba asali dai za mu ji malamai suna da sabani kan wannan matsala ko suna ga baratul asaliya kamar da mangin hazan aka sai mamun shokani hatta albanin wallah cikin littayin shi na tamar minna ya kan maganganu kuma ya ba su madogara ta masu ganin haka kama wajen jamhu suna ga cewa mai halitta mace ta shahada ƙura'ani matuƙa tana cikin haila in wani wuri ne a takace mai rikici kurin wani abin da ya dahi an dai ta da ruwa kurin kaka taɓa shi ne kurin magana abin da ya dahi wannan aya da ya kawo ta lamasu ilil mutaharun wannan aya a wajen malamai ba ta zamantowa hujja akan hana ta ƙurani ga nigeria ko haida ita aya me ya sa su malamai sun san abin da ita ta sa gaba da na ce innahu da ƙuranin karim fi kitabin makanu da ya musu da mutahu ita aya tana magana game da matsayin alƙurani abin karantawa ne mai daraja cikin littafi tsararre ba mai shaho shi sai masu tsarki to shi an ce cikin ƙura'an da ake magana da ƙura'anun karin fi kitabin makanu cikin wani littafi yake tsararre aka layin musu kuma nan khabarin ne bace da layin musu su bane ba wata layin musu su ba khabarin ne ta kuma daga mana hannu cewa ba wani iya cikin wani littafi tsararre wani ba mai shafar shi to a ƙa'ida ta malaman loga malaman ƙa'ida ta larabci idan aka kawo damiri kan wata jumla ya ce damiri ya jula aka rin musako misali yanzu a hausa na ce da mamman da isu suka shigo hin na bige shi da mamman da isu suka shigo hin na bige shi to a ƙa'ida larabci an san isu na bige na ƙarshe wannan kasuwan shi a ƙarshe ƙa'ida larabci kenan to a wani ƙa'ida an ce shi abin karantawa ne mai tsarki cikin littafi tsararri ba mai sha hoshi wa yake magana ƙur'ani ko kitabun makanun kitabun makanun shi magana sun komawa kuma ga irin cewa ƙur'ani fi sufin makarama manfa'atun ƙara ga shi biya jin zafara yin magana shi na magana ƙur'ani wannan shi ne magana ta farko da suke cewa wannan bai zama dogara hana taɓa ƙur'ani da yin tsarki na biyu cewa ilal mutaharun suwa mutaharun ta kai arwala da arwala ta ce kwance mai kaza shi ne nan malin kasan arwala mutaharun dukkan musulmi ya zuwa zama ɗahir misali annabi sallallahu alaihi wasallam sun gamu da abu huraira cikin gari cikin titi an jima magana ya gaba ba abu huraira ya bace abu huraira ya aka da suka gamsa da mu ya ka da zaka tsira lemun nan gaba ya ce ya rasulullah ya zai mun gamu da kai ina da janaba ne nake kiyama zama da kai da janaba shi yasa na tsira lemun je ne wanka subhanallah alhumdu la yus ko mun ne zama da kasa kai tayi da ko mun ne tayi da kan wannan dalilai kuma duk waya da so ka ta malaman hadisi suka san me ma'ana hadisi duk lafazin da ya kawo la basul qur'an la tahir la takun haidun la junubun bai zama ku ƙari mai zama kuma duk ba ɗaya mai inganci ɓangar hadisi ba wanda ya inganta ba da aka hujjar a jama'a da hadisi yake muku magana kenan tun da babu wata madogara ga ƙwara shi yasa suke tabbata ta asaliya kenan tun da babu abin da ya hana kenan wani yana kowa wuri ta wanda da haka abin da ya yi an ba wata darura ba ka a ɗauka da janaba ko da magana ta haila shi ne kurin magana amma maganar karatu wannan hatta aisha radiyallahu anha kuma haka fikin su wani malamu yake haka ta salabani na ta imam bukhari fikin shi kenan in dai karantawa ce wannan babu matsala ba matsala na wajen tabiya da dama karanta bai matsala amma ɗauka ne matsala kuma idan suka ce su ƙura'ani da kuma su ta izini ɗaya ta iya ɗauka ko izini biyu ba ƙura'ani gaba ɗaya ba shi ibara ta sabon suka ce ƙura'ani annabi ce ƙura'ani ko sanar ce ƙura'ani ba ya nemi ƙura'ani gaba ɗaya wannan bai suna musa gaba da sun musa kuma an ce qur'ani ko da aya da sun qur'ani na magana sai ce daren musu da yake daren alqur'ani daren ji asa kuma alqur'ani kuma aya ta asa kuma shi ko sai ayoyi kenan qur'ani iya dokan a wajen ibara ta annabi sahabbai duka wata aya ta kuma sun qur'ani wannan gaba da suna musa shi ba annabi yana da rai ba musa gaba daya ba mu sa mu kare ga Qur'ani tun kun gaba daya a wurin Annabi ko dan sabe gaba daya babu shi Annabi ya dare Qur'ani idan aka sabko da aya ko ta sura Annabi kira masu wata wani ko ta rubuta to akan samu ba kowa ba komai ki wurin shi akwai wajen wani akwai wajen wanda wani haka ne abin ke bayan rasul shi ne dalili da ya kawo na sabani magana da tsoron da farko tsoron ana kashe ƙura da abin da aka na imama an kashe ƙura da dama a ciki aka ce ya kamata ka ji a samu matsala da baya aka da kuma ba kai ne kuma kai ne kulmi matsalar farko matakin farko aka kama magana a rubuta shi a wuri guda a tattara kowa da kawo wanda za a tattara da a samu a rubuta a wuri guda wanda gamin farko ke na lokacin abubakar kuma bar shawara ana nan ana nan ga shi da wurin guda kuma matsala ta kera ta zo wani ce kaza taka daidai ce wani ce taka wajen su wajen bude can wajen armenia bude armenia kasar gabas mai nisa a samu kala tsakanin masu yaƙi wani ce taka ba gaskiya wace wani ce ta gaskiya ce shi ma kai zama na biyu dai shi ma da aka sake tattarowa aka sake da rubutu sun mun afan wannan ƙur'anin su ne raba zaruruwa mana zaruruwa da musulunci ka kenan da farko ƙur'ani a rabe dama aka yi ta musu hafi gaba da su da musu hafi gaba amma kowane gaba da ƙur'ani aya ɗaya ƙur'ani izi ƙur'ani sura ƙur'ani kenan da aka haka in dai ba wata darura ka a taɓa shi gaskiya amma tana iya karantawa da ya makaranta tana ji a kanta ta karanta shi ne yana iya gaskiya allah wa sai karatun da kuma muka bayani za mu tashi aya ta ɗari da talatin da shidda cikin safat sai ka zikira ka kayan nan 36 ne asalin inda muka tsaya sati da ya gabata sun gaba na akari
أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين
na'am kenan za mu tashi wa innakum latamuruna alaihim musbihin وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإنكم لتمرون عليهم مسبحين muna cikin bayanin annabin Allah Lut kan wani suna annabi ne Lut akwai ɗan gyara na a Hausa daga mutum wani iya Lut ko ɗan Lut ne wannan kuskure ne wannan shi yasa wasu aka ji da wuya ka ji sunan lut cikin jama'a da wuya ka ji sunan lut saboda an ba ta suna amma akwai kabilu da suke sa lut da ka taɓa taɓa mutu a nijar lut su suna sa ba amma mu ana hausa gaskiya ba ta abu to kenan ba a cewa ni ya lut ko ɗan lut ne a liwadi liwadi wannan ɗan liwadi ne liwadi yake eh ba a cewa ya lut ɗan lut ɗan lut ne lut annaban Allah ne mu gyara wannan kenan muna cikin bayan wannan bawan Allah na bawan Allah manzo na Allah Lutu alaihi salam bayan da ba mu labari na tsiratar da shi da yayi daga jama'ar shi bayan mun ji labari can lokacin da Annabi Ibrahim alaihi salam ya samu wannan yan ziyara ta malaiku sun ba shi labari za mu je ne zuwa ga halakar da mutanen Lut kuma wannan aiki ko ne sun ba Ibrahim bushara kuma sun je ga lut alaihissalam shi ma da yanzu kama ibrahim ya tsammanin baƙi ne na mutane amma har ma ya kada hankalin shi 'yan garin inda suka saba shekantaka ta bin maza sun ga baƙin maza sun zo kyakkyawa an zo an yi ca ana neman zai ba da wannan baƙi wanda dai ba da ya kada hankalin shi iya neman mahuta ya yi jina ƙwarai har da ya tashi ya da bai kai gaya suna neman su tura ƙyaure iya iya roƙonsu can su ce tsaya mulkin wannan yanzu mala'ikun Allah ne mala'iku ne na Allah Allah turo mu halakar da wannan gari na an musu wani mawajin musulun an yi alƙawali yau a yau asabar na sun gama yawo aikin da ya kama kenan da asabar za mu halakar da su misalai su ba fitani za ba a su ba tsare a su ba da tani za mu kace a ji hankalin ka kuma sai dani lokaci ne Allah ya sa an ce a nan don sun sa taurin kai kwarai wanda suka kawo harin da su aka fara kamar za ka zira tashi da kuka roki buge su su su aka fara wani yan kawo harin kuma su zauren garin gaba daya lokacin asaba na yi aka ba shi umarni cikin dare ya bar garin kuma yana barin garin Allah kadira na mata tashi ce zai fi gadirin mutai saura cikin wanda aka ma azaba shi aka hudda shi da iyalai shi masu imani kuma aka ba garin juyin waina aka kifar da garin cewa nan garin har yau iya nan garin sananne ba bane ba a cikin takarda sadun tana nan a kasar palestina mace a yau tana nan in za a kai garin kuma da wannan ruwa da ake magana a garin har yanzu shi ne lak mahi gishiri a duniya domin teku tana da gishiri ko wani sun teku da ruwa teku bai shayarwa da za ka iya awa ɗaya da haka da ka sha teku to baka awa ɗaya raba awa ma daga gigice kan gishi ruwa ke yin teku bayan ruwa teku za a shayi ba allah ya shi daban da aka nisa ya shi to amma ita teku duk gishirin teku amma wannan ruwan na da aka tsaka mai yanzu suke suna barin mai barin mai kenan wannan ruwa a duniya ya limta teku gishiri sau takwas so takwas idan mutum ina ruwan na musamman kasa akwai dalili ya yi tafi so takwas wajen gini kuma iya nan an ce ce laka mafi girma na ta kai tsawon wajen kilo tamanin wajen kilo tamanin tsawon lakin lak ce tsibiri zama ce gulbi da tsawon wajen kilo tamanin iya nan to nan ne wurin da kuma cewa malaman abin geografi masu abin kasa sun tabbatar da a duniya shine wuri mai kasar teku ya yi kasar kowane a duniya wannan da wurin yana to kinan bayan Allah ya halakar da mutanen ru shi ya tsira Allah ta kuma sun da munan akhari kuma ka dirmiyar da muka halakar da sauran jama'a sai Allah ke cewa innakum latamuruna alaihim mujrimin na nan da qurayshawa annabi na da an zamani kuna bi ta garin dan mutanen Madina ko Makka in za su tafi Sham sai sun fita yankin na Sadum hanyar su ce ta zuwa Sham inda san fasasin fasasin a yau kace sham kaga kenan siriya abin da yake tsaye da su ne kenan kan hanyar su ce zuwa damashi kuma billahi kenan da safe kuna bi na garin ko cikin dare afala ta aqilun shin ba ku hankalta ku ga yanda Allah ke kamu ga masaurin kai sun ji haka da wannan aya ce da Allah mawasa masaurin kai ana yin kan ba ana da wannan tawazi karshe da dandalar kuma garin iya nan ka hanyar ku ce ko ta sahiya ko dare kuna bi ta garin Allah samu su masu hankali Allah ce gaba wa inna yunus lamina al-mursalin إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون نعم وإن يونس لمن المرسلين kuma dai tabbas yunus shi ma cikin annabi ne manzanni na allah allah ce laminar mursali lalle yunus iya daga cikin manzannin Allah iz aqam ila al-fulk al-mashhur gaba jama'a ta labari na wannan annabi lokacin da ya tsere zuwa wani kwalokwalo ko jirgin ruwa wanda yake shaƙe da kaya ko da mutane wannan abu ne sananne yunus alaihi salam za mu ga shi da bayani a gaba annabi cikin annabawa ko manzannin Allah ya yi wa'azi ya yi wa'azi kuma mutane sun yi taurin kai kuma iya gudun azaba ta zo ta hallakar da su iya ciki tunan gaugawa da ya kukurin da ya yi shi gaugawar kal azaba ta zo iya ciki sai ya huta ya bar mutanen ba tare ba da kuzinin allah huta ya ya gaji to huta da ya bar garin gudun azaba ta sabu ko iya ciki bai jiran umarni ba Allah mai jarrabawa ya shiga cikin jirgi ko kwale-kwale jirgin ruwa Allah ya wani jirgin zai nutse a cikin ruwa don jirgin a yi shi kuma an tabbatar cewa dole a rage mutum guda an ba ta kowa zai halaka to wa za a hudda haka ba da yalla sai aka yi ƙura amma ƙura ba irin tarin fata da ake ta tsubu kada wa ƙura da aka ce a jama'a amin ƙura ba sai ta ma'ana suna ƙwatar an biya a wannan ƙura da ta shahara a nan za a yi tabulo ake yi za a yi tabulo a yi allo kaza suna annabi wani annabi adam yunus hudu suleiman tun suna annabawa an yi gida gida ya ce kan fatiha dambala hannunka a saman tabulo ke an ka dambala hannu ya ce bude sunan wa ka samu annabi suleiman ai za ka yi sarauta za ka samu mulki an ga dambalo annabi ayuba ta kai za ka cuta za ka yi rashin lahiya haka an ka amince mulu a nabi sun kai za ka yi farin jini haka suka yi allin nan wanda abu ne da da akwai shi kware to abin da za ka samu dama a matsala ce ne da ka taɓa yusufa ka taɓa muhammad ka taɓa kai da kanka zaki yi ka abin da fara ke da ka ba gaskiya ba za to wannan a tasa habbai sun su wannan wannan abu wanda umar har ya sa dole ya kama da wannan abin tabulu sun kasha kashi umar sai bulala muna da taiki damar shirme ne ba gaskiya ba duka to wannan ƙura'a za a yi zuba ne wanda ya dogon tattake wasan tattake wasan da ake ce a sa kurin sunan kaza kaza a sa a jefa ruwa guda a sa a jefa ruwa ina sa suna ya kama ba a guda cire cire cire ya sa ruwa misali ruwa guda in za a jefa ruwa kowa ya doka kowa doko wanda ya doko ruwa kyan shi da jefa to shi ne ta yunus da aka yi wannan ƙura'a shi ne fasaha ma fakar mini mulhadi da aka yi ƙura'a sai shi sunan shi ya wado wanda za a jefa ruwa kuma ba fasa zai ranar gwani halaka ana jefawa faltakamon riko sai wani kiyi na musamman sai haɗe shi ruhu mulin iya cikin abin zargi don ya laifi ba ce bai yi to annabi Allah ne manzon Allah Allah ya ce fa laula annahu kana min musabbihin la labisa fi batnihi ila yawm an ba dan ba Yunus iya daga cikin bayan Allah masu tasbihi da ya zamna cikin cikin wannan kihi har tashin kiyama da ya zama kabarin shi kuma Allah barki ta tashin kiyama inda ba dan ya zama mutum mai yawan tasbihi wannan tasbihi Allah ya labari cikin suratul anbiya wa dhannu za mughadiban وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين
na'am mun yi magana ta anan Allah ba mu labari cewa falaula annahu kana min musabbihin in ba dan ba iya cikin masu tasbihi la labisa fi batnihi ila yawm yub'athun da ya zauna cikin wannan cikin kiyin har tashin kiyama kada ta ga abin da ya wakana wa zannu ka ba mutanen ka labari ma'abucin kiyi Yunus kenan izhar mughadiba lokacin da ya huta cikin hushi da mutane fazan Allah makaddar alai ya tsammanin ba za ku mutum ana ba za ku mutum shi ba ana ba za ta matsala ba a wajen shi da san ba ko matsala ana hutar da yi shi da ayar da muke Allah ke ce manzon shi fata bil hukum rabbik la takun sahibul hut zana da hum kaza فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لهم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين ɗan uwana aikin manzannin Allah haka da'awa abu ne mai wahala gaske na annabi sallallahu alaihi wasallama ya gamu da irin wannan ci gaske ya ya ya ji mai ki kamna ma abin shi ma ya ga kai gaya shine Allah yake mun raka da ya mishi fasta da hukumar rabbika kai hakuri da hukuncin ubangijinka na wannan aikin manzancin da ya baka sai ya tuna mishi wala ta kuma ka sahibul hutuwa kada zama to kamar mai kihi eh kada zama to kamar mai kihi ba abokin kihi waye yunus shi ma ai hakuri ne abin da gajiya ya kai shi ko da tebar su yace idna da hum ka zo ka tuna an yunus mai kihi lokacin da ya kira ya kira Allah a cikin tafi ko ka zo ya cikin bakin ciki na damuwa ya yi kira kenan rashin haƙuri ya kai gaban gare shi kuma gashi lokacin da ya kira cikin wannan bakin ciki da damuwa Allah ta laula an ta dara ko ni'matu min rabbi da lubutu bil arabu an ba dan ba wannan ba Allah ya gama da ni'ima ta ubangiji Allah ke da ya ya ji kai shi ya mai rahama da an kai wasu a wani jeji daban sun yi halaka amma Allah subhanahu wa ta'ala fajtabahu rabbuhu Allah ya dabe shi wajen abin misali ta cikin bayan Allah na ƙware kenan nan shi ne aita wazannun ma'abucin ki damu gajiban lokacin da ya ci damu gajiban da ya ta cikin mushi fazanna allah na ƙadar alai ya yi zaton ba za mu kurta ta mushi ba haka ce ba allah ya zama ta wabin muku a kai labari a nan allah maza allah ne kenan ya zama nan ba zai zama kurci da ba zai zama jarabawa ba to wannan yunus fanada fi zuma ya yi kira fi zulman cikin duhai an ce ga duhun ki ga duhun dare ga duhun ki cikin duhu duhu kan duhu amma ya kira Allah ba na da zulma ya kira Allah cikin wani hali kiran da yayi Allah ya kira la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya Allah babu abun bauta da gaskiya sai kai kuma ya yi itirafi inni kuntu minaz zalimin Allah ina daga cikin masu laifi ni na ma kaina dan ya mutu ba uzuri magana kenan ko yanzu ya itiraf da wannan kalma ta ɗaukar laifi inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin haka wannan addu'a yayi kuma ita yi rika yi to kan daga ba Allah ce fastajabna la Allah ce muka amsa mishi kiran shi eh fastajabna lahu wa'antaina min al-gham muka tsiratar da shi daga wannan bakin ciki ko damuwa da yake ciki kuma wannan ka shiga matsala Allah ma jarraba ko tsiri ce ka koma ga Allah ka nemi warware a jan Allah Allah ya tsiratar da kai ya ce wa kazalika rijulun haka muke tsiratar da masu imani ke duk da shiga matsala ya koma ga Allah a kowane hali ne kuma alƙawarin Allah na ce wa ka zalika ninjin mumini haka muke tsirata da masu imani wana kowane hali ne ruwa ta tabbata cikin sunan turmizi haka ina ga abu ya da haka ina ga imam ahmad ruwa ta inganta da haka hakim musa da ruwa ta inganta tabbataccen hadisi wata rana sa'ad bin abi waqas yace ya zo wucewa wurin usman bin affan usman bin affan ya mai sallama ya kyale shi ita da cikin tafiya kallon na tafiya kallon na gaba da gaba ya ta kallon ta uru uru da kallon sai maka kuma kallon shi ne maka ido kada maka ido shi maka ido hudu shi amma assalamu alaikum shu daya assalamu alaikum biyu uku ya kallon na kun yale sai na huce wajen umar ya ce umar kaji tsakanin musamman me tsakanin na usman sai da musallama uku ya kallona ko amsa biyu umar da sai aka kira sun aka kira sun nasa ya ne kama kan dan uwanka yace me aka yi yace ya ma sallama har uku ɗaya baka amsa ba yace a ni ba yace kai ta Allah hai da hajjin kuwa to da ya ran kuwa anan shi ne abin da to bayan zuwa ku je tuna ta su ba a saka fila tu bele a saka fila tu bele ya tuya ya tuna a saka fila tu ya ce abin da ya waka ne azimi ya ce a kowane hadisi da annabi ta ibar labarin shi ce duk lokacin wani hadisi ya zo mun a kaina sai in shiga wani tunani ban da gabana ban da abin da ya gabana tunanin na gini ta da yawa kan shi wannan hadisi ne tunanin shi ya zo mun shi ne kamun magana buji ba a nan sa'ad wani yuka sai ce eh na gane hadisin zununi ya ce ni kuma ya ce abinda ya wakana ni kuma abinda wakana ta wani hadisi wata na nasarar da alaihi sallama sai ke cewa zan ba ku labarin awul da'awa awul da'awa addu'a ta farko addu'a ta gaba gaba zan ba ku annabi da ya gaya mana haka ya ce sai wani makauye ya da ke hankalin shi aka yi ta hira bayan an jima annabi da ya kare da bakauye sai ya kama hanya zai ta gida shi kuma sa'ad da ce ya yi annabi ta da farko addu'a ta farko annabi gaya masa ba kuma zai ta gida ya ce na bayan shi na ga zai shiga gida ce ni baka ce ni baka ni baka ni baka ni baka dan dan kamar na tayar baka a tsara kafa da annabi ne shi na baya annabi da shi baka tsawata he woro to sai sai tsaya sai rasulullahi ai magana awul da awul da awa kuma ka tafi wannan ba kauye zo ida me ka ya shi hankalin ka ba ga abin da ka ci addu'a zo kenan yanzu ya san me ka addu'a ta awul da awa nan ne ce a da'awatu zunnu addu'a al-ma'abutin ki take nan sai addu'ar Yunus alayhi salam yace wannan addu'a ta aulu da'awa sai ke cewa wannan ada wannan addu'a yace ma min muslim yad'u Allah biha fi shay'in kitabul dawud manzo Allah ce babu wani musulmi ba musulmi da zai roki Allah yace fi shay'in ko cikin menene da tijabul dawud sai Allah ya shi kaga addu'a ce babba yace kenan shugaban addu'a da'watu dhunub addu'a miki ita ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wannan addu'a kenan uwa haka kurin mutum zai shirya ta yau annabi salati ko cikin dare ko ina ne kai gabatar da ita ka gabatar da bukatun ka Allah subhanahu wataala wannan alƙawari ne Allah ta duk abin da ka roki Allah Allah zai amsa wannan ruwaya cikin sunan Tirmidhi haka Imam Nasa'i cikin cikin naga cikin Sunan Kubra haka Albani cikin Sahih Jami'a tabbatar da ingancin ruwaya kenan duk mai bukata wani addu'a ce ba ta kowa a bude illa na yan uwa akwai abin da ya shahara ana yawo cikin social media hanyoyin sadarwa na wata sallah raka'a biyu karanta kaza kaza in kare ka faɗi kai su da karanta wannan addu'a su 41 wannan ba shi inganci da Allah sallallahu alaihi wasallam da roman baka a ciki roman baka kai mutane ba tsoron Allah kuma mutum haɗu ƙarya ko ya shiryawa kamar da kamar da wani kuma ƙarya ce da yawa sai shirya da yawa da ƙarya tana yaɗa shi to wannan addu'a zaman kanta take ba ta bukata ya kasu jira kuma mun karanta da ku a nan bayani ya gabata cewa kaka ba kanka wala ko kai ba malami bane ba din kaje wata addu'a ta qur'ani ai sallah kaza akan ta sura kaza aya kaza ta qur'ani sujada ba ta ingancin da Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ka ba kanka wala kaka ba malam wala kun aje da ana in dai qur'ani ne ko aya ce ko da malami ko ta cikin sujada amma wurin addu'o'i cikin tahiyya haka kurin ka zama kamar Annabi sallallahu لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وهذا ما شبه نوي أم جام قوى نوي كل تثبيتي كل كي كل أنا بقى أنا بقى إذا بقى أنا زي كل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كل كي كي كي كتجي كل جانا جام على بقتك الله جام بقتنا كنا وانا شيء كنا الله يجي فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بدنه إلى أن يبعث an ba dan ba ya zamanto cikin masu tasabi da ya zamna cikin cikin wannan ki hatta ki kiyama yau ka fara bazana ta rayi fa nabadnahu bil araa
شجرة من يقطين وأرسلناه وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين
Allah ya ce fanabazna bil ara'i hum sakin mun gudo shi kenan kiyin yanzu bayan ta tabi yanzu Allah ya tsiratar da shi Allah ce mun gudo shi a jeji wurin da ba ciyawa ba komi oh sakin kun ba shi da lafiya kai ma zama cikin kiyi an sha wuya ya huto ba shi da lafiya bai da ƙarfin tafiya ya tashi ya koma gida bashi ya jiki a mace cikin ba lafiya to zikima rama ta Allah wa ambatna alaihi shajaratar min al-qin sai kai tsaye a wurin da ya kai doshi sai Allah ya tsuro da wata shibuka an ce ta kabewa kabewa an fara ganin hwadi wannan ice na na na wannan ganin na kabewa sai ridin da shi ne inuwa shemewa a takaice dai an jumruta maka ya kare jiya kuma ya tashi ya koma gida wa arsalnahu ila mi'at alfin aw yazidu muka aika shi idan an aiko shi zuwa ga mutane kiyar zuwa ga maka mutanen garin shi dubu ɗari ɗin nan sai ce mana au mana barin zido dubu ɗari da wani abu wata wata ina fasa ce dubu ɗari da talatin kira su da sun ba dubu ɗari ba jama'a tashi kuma fa'amu da ya koma suka yi imani famatta'ana ilahin muka raya su suka rayu zuwa wani zamanin ajalinsu na shi ne asalin cikin asalin surar alaƙi wani labari cewa babu wani gari wata al'umma da ta saba ma Allah ta kankare manzo na Allah Allah ya aiko da azaba kulutun azaba yayi suka sha amma mutane musu ba Allah ka kada ta amana kana fa imanu wa Allah kawai فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الحياة في كشفنا عنهم العذاب في الحياة الدنيا azab al-khizi shin an azab al-khizi fi hatta فلولا كان فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين جazaka ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا
anta tukurun nasa أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين
jazakallahu khairan nan yan uwa Allah ke cewa falawla kan qalatun amanat fa na fa imanu Allah qawlun nan tafsiri biyu da magabata shin tana nin cewa halla da mutane da aka aiko mu manzo su yi imani gaba ɗaya ma mana babu wani annabi da aka aiko mu wata al'umma suka yi imani gaba ɗaya illa qawlun tafsiri na biyu cewa falawla kan falawla kan qalatun amanat da wannan ma'ana babu wata alƙarya kamar tafsirin qatada babu wata alƙarya da ta yi imani imanin sai mata amfani a lokacin zawar azaba sai mutane ne su mushi mu jama'i yau malamar tafsiri kenan kan wannan kenan nan kashe ne ku yi hankalin zawar azaba ana mun galibin mu gani wa idan azaba ta zo ba a sha ba mai sha ba ba al'ummar da ta sha bayan zawar azaba ku yi imani kayan ta zo inda aka samu al'umma guda ce Allah ya ma haka ta kan gari azaba da dangadan ta tunkaro aka ɗauke da azabar mutane su kaɗai aka ma haka na biye lokacin da ya tsere rahama ta Allah ashe su gudun da ya rahama ce gare su azaba garganta sun yanki kamna ya sun gama yawo sun sun mutu ne sun yi nadama suna neman annabinsu kan abin da ya zo annabi ya bace ko ya tsere haka Allah ta zaba da su ya tsere su kuma sun zo suna sun yi nadama to wannan gudun da ya tun da bayanan saboda gudu da ya yi sai Allah ɗauke wannan azaba lamma amanu ka shafar amur azab da khizi fil hayatid duniya sai muka yaye musu kenan azabar ta zo amma tunda sun imani su kenan a zuwa ta nan su kaɗai ne imanin sai musu amfani bayan tsawon azaba nan kenan kenan azaba ta tunkaru za a halakar da su suka yi nadama suka yi imani لما عملوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا هي مكا ياي مسو wannan azaba ta tazo za halaka su a cikin rawar duniya Allah yake musu kenan yanzu wannan an ba su ba wanda aka ma haka ba wanda azaba ta zo aka dauki azaba ana cewa mata'anahum alayhi maka maka da maka raya su zuwa lokacin kuma da musu kenan a takaice mutanen su suna da hususi a duniya su kadai Allah ma haka nan azaba ta zo a ɗauke ta su kaɗai aka ma haka nan gudun annabinsu da zai mutu musu rama yanzu sun zo bai nan sun yi nadama annabi bai babu bai nan ba ya sami jarrabawa yanzu ya ƙare jiya ya dawo kuma duka kowa yi mana cikin jarrabawa an su ma yanzu babu kana jafa masu babu kana kowa ya yi imani shi ne kenan Allah ce fa amanu matamata ana mulai muka suka yi imani muka jiyar da su daɗi mana muka raya su zuwa lokacin ajalinsu
فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون
تنزو من كومو مغنر وريشاوا wanda annabi ya raye da su da sauran masu aƙidu wasu ce malaku ɗiyan Allah ne wasu ce isa ɗan Allah ko wajen Allah duk abu ya samu sabila to su waƙi da ƙurashawa suna ce a malaku ɗiyan Allah ne mata shi Allah ka ta fastaftihim ka tambaye masu wannan magana da suke dangana ma Allah malaku ko ce malaku ɗiyan mata ne na Allah alrabbika libanatu walahumul banun shi yanzu shi ubangiji mai halitta gaba daya an san yadda suke kyamar ɗiya mata wadda mashi adon bin usa zan wajen musu wadda ko kazin ko a wani labarin ka ya mace shi ya shiga cikin halin damuwa da bakin ciki yanzu yi kyamar ɗiya mata to ku yanzu abin da kuke kyama shi ne don ka su suna kyaran cewa su ne na Allah su ne na kwarai su girma Allah ba za ka ka amsa haka suke ji hatta turba wanda suke yi suna da yaza a yi dan adam ya bauta ma Allah kai tsaye to ya ta hanyar waɗannan gumaka tsari ne kaza kaza su a su san da Allah kore shawa ba ta matsalar Allah ba ta matsala game da girma Allah kurin addini ne da ka na gada suka gada shi da Allah amma sun san da Allah kuma suna da Allah iya da girma har ma dan adam bin iya ba ta kai tsaye shi kimi amma cewa za ka ce Allah ya ko abu a sallah wa sallah rasula ya za Allah ya kwada mutum mutum jini haka in suna Allah sun da girma Allah sai ka mutum bai kai aiko shi ba a matsayin mazun Allah ina kai na Allah zai aiko ka hidi mana ya ku haka nan sun san da Allah sai amma addini da kane da ra'ayi ita ka ta magana ka'aba su girma ka'aba ganin tsarkaka ya za a yi ka zo ka kewaye ɗakin Allah zurf kai da kayan da sama Allah ta ce ganin wanda ka bauta kewa ɗakin Allah da yadda Allah yi ka shi ne ka zo zuciya ka kai da wafi zuciya wanda wajen a zuwa wajen zuwa addini da kirkiyar addini haka yana auki da ka su a wajen su girma Allah ne girma ɗakin Allah ne da za ka zo ɗakin Allah ka kewa ɗakin Allah da kayan da ka sama Allah a yi da ka zo zuwa yau inda Allah yi ka zo kewa mata su yi da- mata- mata su yi da rana mata su yi da dare haka suke da wasu har suke zuwa kan gani da sun za a ko Allah ka diba har lokacin da manzala yana matashi shi kafin aka da biyar ruwan shida ka hada annan uwaye an samu matsala a ka'aba ka'aba ta rushe ta lalace an so a zaɓin gini bayan da kisa ce doguwa an yarda a zo a yi rushe a yi sabon gini an yi gini yanzu an ƙare sauran hajjar aswad hajjar aswad dutse yau sanan nemi daji a na daga cikin cikin cikin dutsen aljanna haka maza lalace dutsen aljanna dutsen aljanna to hajjar aswad yanzu an ƙare wa zai ɗauki hajjar aswad ya ɗora a wajen shi sau da karama ce babba kowa shi ka ce ya maza a yi abin da za a yi zubar mai koyar a kai shi waye wani gida ne waye mai matsayin da zai zo da ki wannan dutsen ya ɗora a wajen shi an ƙare da ake kallon lokacin annabi ya ɗauki da talatin da biyar ko da shi ta yanzu dan abu ne mai rigima har tarihi wa da ɗora wannan dutsen shi da kowa ka so shi tsaye to don gudun rigima suna zama na hirin ka'aba a shi yanzu abin da za a yi don a raba rigima duwan da ya hudu daga nan da har da kun waye hudu kowa yarda shi zai dora shi a ta fi kanin an yarda ana na gode ga muhammadu kuro ah muhammadu muhammadu haka allah kaddara sai ka shirya hudu babu babu ita ba ga dama zo kai aka ba shi kuma hikima dindindin abun ya tafi abin da za a yi zan ɗoka in ɗora a kawo wani abin ƙyalle wanda kowa zan dora shi har sama kowane fami sai a kama gihi gihi ya mu kama tare sai mu kai shi daidai wurin ya ɗauka sai mu dora haka aka yi to a na wajen ginin me suke a jama'a musulun suka kama gane ai a wani ginin da aka yi gayya ta ta ginin aka ce to kun ga wani ɗakin allah ne kowa ya kawo dukiya ta halal ba a samun allah haram haka suke tufaki kowa ba a san ba a san sunan sai halaka za a kawo halaka za a kawo a gidan aikin Allah kawai ne ka haram kuma Allah ba su kawo kowa yadda jinjina dakta an jinjina duk taron garin aka kasa hada halakin da za ta iya gina ka'aba kudi ya gamu amma bai kai bai gina ka'aba yadda take da tun zai sa asalin to kaga an rage wani bangare wani bangaren azuru bangaren arewa zaka ta hijira zama da wani bangare wanda ake wani da aka za samu wani injiniya mai plan ka to za ka daina da abin da aka samu a to wani abin da aka samu bai da mai da kabar da suka ciki amma a rage metar kaza zira'i kaza daga bangaren arewa sai a tada sauran a bar wancan da cikin ibrahim mu gina abin za mu iya asalin gina kaba a yau kake ganin da wannan bangaren wannan kewayen asalin da kaba shi tada ibrahim alaihissalam har wanda ke yawon gina shi bangar azuru har shi gina ibrahim alaihissalam to su dalilin kudi ne ya kasa da ala muna magana kai ya kasa kawai kure shawa sun san da allah bisu in matsala kan allah da ana shi wani tarihin ne sa matsala da ya zo sarasalama ya iskun abu yadda yake yake ce ma aisha ita ɗan ba don mutanen marka ba suna rataye da girma wani ɗakin gudun fitina wala da na rushe ka'aba na mai da kafar na sarki ibrahim yadda yake ya gama hawanta wurin annabi ya so yi sashen an wancan da kullum abin zai kafi fitina an jaba zuwa da dukkan shi cikin jama'a ko abu halaka ne in dai bai da kafi fitina zai samu ta cikin rudu su halaka kakka wuce kaga annabi ya so yi sai an ba da mutane suna sababbin musulunta ba su jima da akan imani ba gudun fitina da su wallahi da na bai da ka'aba yadda take shi na abdullahi bin zubair bayan da abin da yau kana ya samu gwamna a makka shi ya ga wannan magana tun da wancan farko musulunci nan da nabi ta sababbin musulunta to yanzu addini ya zama annabi ya wuce abubakar ya kare umar ya kare usman ya kare ali ya kare ma auya ma wuce lokacin abdullahi bin zubair ya ce ya kamata ya mai da ka'aba yadda annabi sun yi niyya ya yi da shiwa zai yi shi kuma a lokacin nan iya da matsala da bangaren sham ana cikin rigima ya tawaye suna ya bangare ana wani rigima ce ya dauko da wani suka ce in faransa da suka kaga abdullahi kabar wani ake yadda annabi bar shi kabar shi yadda ya bar shi domin shi ma an samu rigima na yakin da suke hajjaj suka kona ka'aba aka rushe a bai samu matsala ya ce to za ku inda ɗakin kuma ɗakin haka na lalace kai suka ce a ka mai da shi yadda yake ya kiya ƙarshe dai ya mai da shi gaba ɗaya hawan na abin ya rufe gaba ɗaya ko kisa ce doguwa ta ce dai wani abin ya kan fitina ƙarshe ma dai sun kashe shi Allah shi kan shi ta musu da jiyar la'anu to dai nan muna magana dai kuma musamman ƙurashawa suna girmama ka'aba kuma ka'aba asalin ginin da wannan wanda wannan kai ta ɗan shiga yanzu wannan wurin cikin ka'aba ne asalinta to kenan muna magana da kusan ƙurashawa sun san da Allah kun san da girma illa kun addini da ka to Allah ya ce fastaftim ka tambaye su ala rabbika da banatu wala bulbalu shin ubangiji suka zaba ma diya mata su rike maza amma kalakana da mala'ikata inasa hum shahidun ko kuwa suke cewa mun riki mala'iku diya mata halin Allah suna nan aka yi suna nan aka yi alati ala innahum min ifkim la yaqulun
ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون Allah ya ce ala innahum min ifkihim la yaqulun wannan mutane daga cikin ƙaryarsu suna cewa waladallah ai Allah ya yi iya da da Allah ya ce wa innahum lakadibun wannan mutane ƙarya suke sun wanda ke cewa waja'alul mala'ikata da tilfin badra ma da inaka ashhadu khalaqahu وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ashhadu أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون Allah ya ce wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahman inasa sun sanya mala'iku sun dauki mala'iku wani mala'iku bayan Allah ne mai rahama sun doke su inasa wai diyan Allah ne wa mala'iku mata ne Allah ya ce ashhadu khalqahum wai da suke ce mala'iku diyan Allah ne na mata suna na aka yi su diyan mata Allah ya ce satukutabu shahadatu ku sani za a rubuta wannan abin da kuke hudi a cikin takardunku kuma wasu alhukun gobe kiyama za a tambaye ku ina hujja ba ita kuma shi ne gidan lati ala inna munafiqin la yaqulun lalle daga cikin ƙaryarsu kiran ƙarya suna cewa waladallahu Allah ya aihu Allah ta innahum innahum lakadibun lalle ƙarya suke astaghfir bana أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون amlahu أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين Allah ce astafa labanati ala labani shi yanzu Allah zai zaɓi ɗiya mata ya bar maza malakun kama ta hukumu ta ina kuke irin wannan hukunci ku dangana ma Allah abinda ba ku so afala ta zakarun shi wai ba ku da ku yi tunani ku yi aiki da ɗaliban amina kuma sultanin mubin ko kuwa wannan magana da suke hudu mala'iku ɗiyan Allah ne mata akwai wata hujja ƙarara wata madogara a littafin ibrahim ko musa wata madogara da ta samu a rubuce tuwa an basu wadi a baka akwai fa'atun da kitabiku in kuntum sadiki ku kawo littafin a wani littafin wani annabi aka ce mala'iku ɗiyan Allah ne mata babu kunin rubuɗi ne kurin kayan kati kurin ikon lalace gaba وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا sun sanya wata alaƙa ta dangantaka tsakanin Allah da mala'iku wai Allah shi halittar mata wai a tafara wai hama da uwar mala'iku da aka ahe su da tsakanin mata da nuna abu ne daban kiran dangana wa Allah mala'iku zaman iya shi ne kurin iya shi ne mata ma a cikin masauki ba masauki zaka nan to sun sanya alaka tsakanin Allah da mala'iku ta dangantaka aljannu kai sun sanya kenan dangantaka tsakanin Allah da aljannu su ma wani Allah da aljannu hada mata ya aljannu wata da suka yi suka yi da suka ce aljannu ba da mala'iku ba Allah ce wala kad alimtul jinnatu innahum lamudarrun su aljannun da kuke bauta kuke bin suke batar da ku sun san kanai su ma masu halitta cikin azabar Allah ne ba ba ba da Allah ba su ma bayi da kaman kowa wanda da musu azaba ne musu azaba kin ba dai Allah bane ba subhanallahi amma tufu tsarki ya tabbata ga Allah game da duk abin suke dangana Allah wani bi dace girman Allah ba ana Allah ya tsarkaka da duk abin suka dangana shi illa ibadallahi mukhlasin wanda Allah zai hudda daga cikin azaba sai bayan Allah zaɓaɓɓu suka kauce masu suka da Allah Allah sama da ne Allah kai ta kansa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali innaka Hamidum Majid wannan akwai wani dan wata cikin wata damuwa wata matsala ta ta cikin addu'a لكن يدرون هذا الذي يبقى ثم سبقت الذي يبقى ثم اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته